الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan darasi ne da muke gabatarwa a cikin wato littafin tanasu kudurar na imamu suyuti wanda littafi ne aka yi don nuna munasaba da dacewa tsakanin wato surar da ta kare da kuma surar da za ta zo bayan ta menene munasaba tsakankaninsu duk da yake waɗansu malamai ba su yarda da munasaba tsakanin surori ba amma abu ne wanda yake tabbatacce tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tilka ayatul kitabil hakim tunda littafi ne mai hikima da haka akwai munasaba tsakanin surorin shi akwai munasaba tsakanin ayoyin shi akwai munasaba tsakanin kalmomin shi da mawdu'an shi duka babu wani abin nan shankai wallahu a'lam surar da za mu tashi a kanta ita ce suratu ali imran muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunan ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya suratu ali imran wato sura ce da ake kira ali imran al tana nuhin iyali an gane ko ko yan uwa wani lokaci kuma al tana nufin iyalin mutum ma'ana kenan matansa da 'ya'yansa da abin da ya kama da haka sannan kalma ta al wani lokaci tana nufin jama'an mutum da magoya bayansa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce annaru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نم با إيالين شأكي نفي با أنقاني كوتا yan uwa abin ga magoya baya jama'a ce to suratu ali imran sura ce madaniya babu sabani kan kasancewa ta tasabka a madina an gane ko to sannan kuma ta buɗe ne don raddi ga kiristoci don lokacin da wafd najran tawaga ta kiristoci ta zo najran can kasar yaman suka zo nan madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam don su tattauna kan sha'anin annabi isa to sai aka saukar da ita to kuma sai aka zaɓi mata ali imran duk da yake kalmomin da suke cikinta suna da yawa saboda a nuna musu cewa shi annabi isa da suke cewa allah ne to ai shi dan maryam ne ita ko maryam yar imrana ce to kuma imrana mutum ne to ya za a yi allah zan shi kan mutum kuma zan dan wani kaga akwai raddi game da aqida su tun daga farkon sunan sunan sura shi yasa sai aka ta zo da mawdu'ai da dama amma sai aka zabi wanda aka saya mata suna wallahu ta'ala alam ana kiranta suratu ali imran sannan kuma ana ikiranta ana ikiranta az-zahra don hadithin da ya zo cikin sahihul bukhari da muslim iqra'u wato sunanta ya zo ali imran a cikin bukhari da muslim sannan kuma ana kiranta zahra saboda ya ce iqra'u zahrawaini hadithi cikin sahih muslim ina fata an fahimci ni to sannan suratu ali imran tana da haruffa dubu goma sha hudu da ɗari shidda da biyar dubu goma sha hudu da ɗari shidda da biyar dubu goma sha hudu da ɗari shidda da biyar adadin kalmominta kalima dubu uku ne da ɗari biyar da uku kalima dubu uku da ɗari biyar da uku kalima dubu uku da ɗari biyar da uku banda haruffa su ba a sa lissafi da su to in an dibi jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta uku sannan kuma in an ka kalli kamar sabka to an diba cikin al'itkan fi ulumil qur'an riwayar da aka yi ta aljabari ita ce sura ta 88 da sabka amma shi abdullah tayyar a cikin doktor abdullah tayyar a cikin mutashabihatul alfaf al'ayatul mutashabihat ya kawo ta ce sura ta 89 kina akwai sabani game da jerin samkatta ko ta 88 ko ta 89 mun gane ko yawwa shi dr abdullah tayyar ya ce fiha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai ayar da ta shafe hukuncin waɗansu ayoyi kenan wa mansukhun kuma akwai ayoyin da aka shafe a cikinta to da yake irin wannan da yana buƙatar sai an kawo misalai sai an kawo dalilai muna kawo wannan ne saboda ɗalibin ilimi ya ji abin da malamai suke faɗa game da wato abin nan sururi kenan da hukumce hukumce na tafsiri da ulumul qur'an adadin ayoyinta ayoyi ne guda 200 ina fata an fahimci aya 200 sannan kuma cikin ulumul qur'an sun kace nazalat ba'd al-anfal ta sabka bayan suratu al-anfal suratul anfal an gane ko yawwa amma a cikin riwaya ta Jabir bin Zaid cewa ta sabka ne bayan bakara kinan bayan bakara ta sabka qabla al-anfal ta sabka kafin anfal kina akwai sabani wasu na ganin Ali Imran ta sabka sannan anfal ta sabka wasu kuma suna ganin anfal ta sabka sannan Ali Imran ta sabka an gane ko to wannan kenan to wannan shine ad-dirasa al-mawdu'iyya al-adadiyya yana da kyau wani lokaci a taɓo irin waɗannan ɓangarorin wallahu alam to idan muka duba cikin tanasu durar a shafi na saba'in ya ce kad taqaddama ma yu'khadhu minhu munasabatu wad'iha ya gabata abinda za a karɓa na munasabatu wad'iha dalilin da yasa aka sanya ta ma'ana yayi bayani kan haka dacewarta da wurin da aka dora ta shine munasabatu wad'iha dan ya ce mukammila ce tana cika abinda bakara ta zo da shi can yayi wannan bayani yace qala imam imam yace to nan bai kawo ko ne imam bane lamma kanat hadhihi sura lokacin da wannan sura ta kasance qarinata suratul baqara tana bayanin imam fakhruddin razi an gane ko yawwa da ta zamanto karina ma'ana an haɗa ta suna tare da suratul baqara wa kal mukammilati laha tana cika tana matsayin kamar mai cika sauran bayanan da suka zo a cikin baqara iftatahat sai ta bude bi taqriri da tabbatar da maftatahat bihi tilka abinda waccan ta bude da shi an gane ko baqara ta bude da zalikal kitabu la raiba fi sannan ita ma ta bude da nazzala alaykal kitaba bil haqqi kaga ta ƙara tabbatar da dai ƙur'ani gaskiya ne ba sha ci faɗi ba ne wa sarraha sannan Allah ya faɗa ƙarar kenan fi mantuƙi matla'iha mantuƙ ya an ce mantuƙ ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi an gane ko usulubi ne na usulul tafsir ko in ce mustalah ne na usulul tafsir da usulul fiqh ya amfani da shi anan wa sarraha ya faɗa ƙarara fi mantuƙi matla'iha wato abinda lafazi yake faɗa wato ta fuskar nutuki abinda aka yi furuci da lafazi bima tsawa fi mafumi dalika fi mafumi tilka game da abinda Allah ya dunkule shi tsawa an rufe ambaton shi kenan kamar nadewa fi mafumi tilka a cikin mafhum abinda za a fahimta ma dalla alaihi lafdu fi ghairi mahallin nutqi yusamma mafhuman mafhumi tilka abinda za a fahimta cikin waccan mai tahqiqi kan littafin in muka duba ya sa number 2 can ƙasa yace mafhumu matla'il baqara abinda suratul baqara za a fahimta a farkonta shine ad-da'watu ila al-iman billahi fi qawlihi alladhina yu'minuna bil ghaibi ko ba karan bane wanda suka yi imani da ghaibi yace wa musarrahun bihi to an fade shi qarara fi matla'i hadhihi a farkon wannan ita ce suratu Ali Imran kinan bi qawlihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tun da daga cikin imani da gaibi rukunan imani da gaibi kai imani da Allah ba sani kuma fahimta ba to ganin bil gaibi kaman mantuqi ya zama to mafhumi mantuqi mutlaqiha mantuqiha shi ko mafhumi um, mafhumi ne za a fahimci al'imanu bil ghaib al'imanu billahi tunda ba karara an ka faɗe shi ba to da an kwace Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum ka kama an faɗe shi ne karara tunda nan suna Allah ne ya zo karara ba ba gaibi an ka kawo ba wannan shi ne abin da shi malam ya kawo amma duk da yake tana yiwa magana da Imam Suyuti ya kawo tunda bai kawo misali ba ba wannan ne kadai ba ni dai abin da fahimta wallahu a'lam zalikal kitabu yace la raiba fihi wannan littafi babu shakka a cikin shi in an ce babu shakka kenan ya zan ya zan tabbas ya zan gaskiya to shine ya faɗa ƙarara a farkon suratu al imran nazzala alaikal kitaba bil haqqi kaga al haqqa la raiba fihi to dai wannan ni dai abinda nahi ganin yafi dacewa kenan wallahu a'lam mun gane ko to yanzu sai imamu suyuti ya ce wa aqulu ina cewa qad zahara li tunda ya kama magana imamu ne mun ce tana yiwa imamu fakhruddin razi ne ina fata an fahimta wa aqulu sai in ce qad zahara li ya bayyana gare ni bihamdillahi da godiyar Allah wujuhum min almunasabati wasu fuskoki na dacewa kaga amana ta ilimi ya kama magana wani malami sannan ya kawo nashi kuma yace da godiya Allah don ka gane ilimi baiwa ce ta Allah Allah ne ga dama ya baka Allah baka ilimi ba tinkaho zakai da shi ba ko kuma ka yi alfahari ko ka wulakantar da mutane a'a kullum ka tuna ni'ima ce ta Allah Allah baka kuma Allah na buƙatar ka yi aiki da ilimin ka ka karanta ka yi da'awa kuma ka yi haƙuri akan da'awa kuma ka yi aiki da abin wanda da yawan masu son su yi karatu sai ka iske ba su damu da aiki ba Allah kai mu tsari yace ahaduha na farko mura'atul qa'idati allati mura'atu mura'atul qa'idati allati qarrartuha a hankalta ma shine mura'a kiyayewar ka'ida wadda na tabbatar da ita min sharhi kulli suratin cewa dukkan kowace sura tana sharhi ne li ijmali ma fi surati qablaha don ta bayyana wani abu da ya zo a dunkule ko a takaice a cikin surar da ta gabace ta wa zalika huna fi iddati mawadi to ga wurare masu yawa da haka zamu dan faɗi su a gurguje minha daga ciki ma ashara ilaihi al-imam abinda shi al-imam yayi ishara zuwa gare shi wanda ya faɗi sunan shi a farkon sura فإن أول البقرة فركم بقرة افتتح بوصف الكتاب أم بودي لصفة للتافي بأنه لا ريب فيه أنك تباب شك أتكنشي وقال في آل إمران سيف فدع أتكن آل إمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه أنغاني كو كاغا بالحق أيدا غسكيا وذلك بسط يتي تشي إن منك دبي ونن بياني لأنك تي بالحق مصدقا لما بين يديه بسط أسلم بسط شيني واتو shimfiɗawa amma na ana nufin yalwatawa saboda abinda an ka shimfiɗa kamar an yalwata shi wa itnabun akwai tsawaita magana li nafiyin raibi anhu daga kore shakka game da alkur'ani wa minha daga cikin annahu zakara fil baqarati ya ambata a cikin suratul baqara inzalal kitabi mujmalan yadda an ka sabkar da littafi amma bayanin ya zo a dunkule wa qassamahu huna ila ayatin muhkamatin wa mutashabihatin la ya'lamu ta'wi la ya'lamu ta'wilaha illa Allah kaga nan sai bayyana bayan an sabkar da shi kuma a cikin shi akwai ayoyi muhkamatun akwai mutashabihatun akwai maganganu masu yawa kwarai da gaske in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an da ga me ake nuni da muhkamatun da mutashabihat amma dai wanda an kai dauka muhkamatun su ne wanda ma'anar su tana bayyane mutashabihatun su ne ma'anar ma'anar su tana a rikici ba a iya saurin fahimta su sai an koma mu zuwa ga muhkamat shi yasa ake kiran muhkamatun ummu hunna ummul kitabi su ne aslul kitab in an ka samu sabani gare su ake komawa muna ganewa ko akwai maganganu daban-daban sannan kuma akwai shubha wani wuri dukkan qur'ani Allah ya kira shi muhkam tilka ayatul kitabil hakim an gane ko kaga alkitabul hakim kin sannan kuma wani sai ce a'a dukkan qur'ani mutashabihan ne Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan to can da yace muhkamatun yana nufin dukkan su an kyautata su da balaga su da ma'anar su mutashabihatun dukkan suna kaman ceceniya ta fuskar balaga da kuma wato kyautatawa amma da muhkamat a cikin Ali Imran ana nufin waɗanda ma'anarsu ta fito a fili mutashabihatun waɗanda ma'anarsu ba ta zo a fili ba in an zo wajen su sai an koma ma waɗancan ban sani ko mun fahimta wa min ha yana daga ciki annahu qala fil baqara ya ce a cikin baqara wa ma unzila min qablika abinda an ka saukar gabaninka kaga ya zo a dunkule amma anan Ali Imran sai ce wa anzala taurata wal injila min qabl an gane hudan lin nas yace mufassalan sai an kararrabe shi وصرح بذكر الإنجيل يا فدا قرنن يا أمبتي إنجيلا هنا لأن السورة دومي إتا سورة خطاب للنصارى دومينا أنا سن أي جو يد بياني نزوا كريستوتي kenan da su ne ake tattaunawa walam yaqa at-tasrihu bihi fi suratul baqara bi tuliha tare ko bai ambaci injili ba ko so daya a cikin suratul baqara saboda a nuna maka dan nan ana so a tattauna ne da kiristoci shi sa aka zance inji wa inna ma sarraha fiha Allah ya faɗa karara a cikin suratul baqara bi dhikri taurati da zancen at-taura khassatan ita kadai li annaha khitab yahud domin ita ko ana magana ne da yahudawa kiran ko ne sai an kabbaci littafin shi a inda za a tattauna da shi ban sani ko mun fahimta ba sannan imamu suyuti ya ci gaba da jeranto fuskoki na dacewa tsakanin wato bakara da ali imran yake cewa a safha ta 71 wa minha yana daga cikinsu an zukira alƙitalu an na zikira alƙitalu an na zikira alƙitali an batun yaƙi wa ƙa'afi suratul baƙara mujmalan ya zo a cikin suratul baƙara a dunkule بقوله وقاتلوا في سبيل الله وقوله دفتر الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وفصلت هنا قصة أحد بكمالها ina fata ana fahimta ta kissa uhudu kuma sai an ka fayyace ta kaga kenan ɗaya ne daga cikin abin nan amma nan muna iya cewa a'a ayoyin yaƙi ba waɗannan ɗaya ba an gidancen a yi yaƙi kuma an kawo alamtar ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu lin nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah sai dai mu ce an ƙara fayyace zancen yaƙi a cikin suratu ali imran an gane ko wallahu a'lam wa minha yana daga cikin su annahu awjaza fil baqarati dhikra al maqtulin fi sabilillah Allah ya faɗa a takaice shine awjaza ya takaita ambaton a cikin suratul baqara ambaton waɗanda anka kashe bi qawlihi ahya'un walakin la tash'urun yace to kenan suna raye amma ku ne ba ku san haka ba wa zada huna a cikin kuma huna nan yana nufin suratul ali imran sai Allah ya ƙara inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim har zuwa ƙarshen ayoyin kaga nan ya nuna suna raye a wajen ubangiji su ake arzita su kuma suna cikin farin ciki ya ci gaba da bayani suna masu bushara gashi nan ya ce wa zalika itlabun azim wannan kuma tsawaita magana ne mai girma wa minha yana daga ciki annahu qala fil baqara Allah ya faɗa a cikin baqara wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya so wa qala huna sai ya ce nan qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kaga sai fassala bayani Allah kana bada mulki ga wanda ka so wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana zare mulki ga wanda ka so sai bai ce wa ta'khudhu ba saboda tanzi'u tana nuna mulki abu ne wanda galibin mutane sai an zare shi ko dai da ƙarhi ko ta hanyar wayo kama ai zabi a ce an zare maka mulki wato izzu man tasha Allah kana buwayantar da wanda ka so wato zillu man tasha kuma kana kaskantar da wanda ka so an gane ko bi yadikal khairu alkhairi gare ka yake an gane ko shi yasa yazo cikin hadisi wa sharru laysa ilayka ina fata ana fahimta ta innaka ala kulli shay'in qadir wa alaikum assalam jazakum Allah khairan aha yace wa sharru laysa ilayka da yace wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan ba wai ana nufin Allah yana aikata sharri ba a'a bi sharri da abin da yake bukata ku yi hakuri wal khairi da abin da yake bukata ku gode ma Allah abin da kake kallo sharri in ka gode ma Allah sai ya zamanto alkhairi gare ka kamar yadda zo cikin hadisi ajaban li amril mu'min hadisi na sahih muslim inna amrahu kullahu khair وليس هذا لأحد إلا للمؤمن كاغا يكاو إن أصابته ضراء وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله yace to innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai anan sai mun yi hattara da inda yace wallahu yuti mulkahu Allah yana bada mulkin sa na annufin sashen mulki Allah yana ni'ima gare shi domin Allah ya bada mulkin shi gaba ɗaya to ya koma ai shi bai da mulkin an gane ko kan wani dan ta'adda shi ketaro da irin wagga shubha muna gani ba kuma sai ce yu'ti fi'li mudari ina nuna yau da gobe jibi da gata domin yana amsa ne ga wani ya ba wani muna gani ba ko ala ayyati hal wa min hayna daga ciki annahu shi Allah a cikin suratul baqara hazzara ya tsorata min riba daga riba fil baqarati a cikin baqara wa lam yazid ala lafzir riba bai kara ba akan lafzin riba ijazan dan takaita magana wa zada huna ya ƙara anan cikin suratu ali imran yake nufi kenan qawluhu ad'afan mudha'afa ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wa dhalika bayanun wa bastun yace ƙarin bayani ne kenan kuma da yalwata halshi basto kenan wa minha yazu annahu qala fil baqara Allah ya ce a cikin suratul baqara wa atimmul hajja ku cika aikin hajji wa zalika inda ma yadullu ala alwujubi ijmalan yana nuna aikin hajji wajibi ne amma a dunkule domin umurni ne al'amru almujarrad an alqara'in yufidu alwujub yace to wa fassalahu sai ya fayyace shi huna anan yana nufin cikin ali imrana bi qawlihi walillahi ala an-nasi hajjul baiti kaga lillahi ga Allah ne ala nasi ala tufidul wujub tana nuna abu ya zan wajibi in na ce alaika kanka kenan ya zan wajibi a kanka amma banda ga Allah subhanahu wataala an ce ala Allah baya nuna akwai wani abu saman Allah la haqiqatan wala majazan sannan kuma baya nuna akwai wani abu wajibi ga Allah sai dai abin da Allah ya yi aikatawa kuma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ba wani cita san Allah ba dole sai ya ba su arziki mun gane wannan ko wa zada bayanu shartil wujubi sai ya ƙara bayani akan sharaɗin wajabci bi ƙaulihi da Allah ce man istata ilaihi sabila wanda ya samu iko kaga da duk ƙarin nuna abin wajibi ne amma kuma ga sharuɗa thumma zada takfira man jahada wujubahu sannan Allah ya ƙara da bayanin kafirta wanda yayi musu jahad musun jahada wujubahu yayi musun wajibcin aikin hajji bi ƙaulihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin wanda ya kafirce to Allah ya wadatu da bayi nan ya yi magana ne irin ta manyan malamai domin nan wa man kafara ya ci wanda ya kenan in mutum ya musu aikin hajji ya kafirta ko kuma a'a wanda Allah ya bashi ni'ima bai je ba to ya butulci sai ya zama to butuli an gane ko kenan nan min babu taghliz dan haka ba a cewa wanda bai ta aikin hajji ba in shi na da hali kafiri ne kaga da ko garin makka ma kafirin da samu suna da yawa tunda yan makka wanda su yi aikin hajji ba ai suna da yawa yawwa to kaga sai an yi hattara kai waɗansu su samu irin wagga su ta watsa ma mutane kabla hasan yana da kyau a yi bincike kan a takfir al'amu wa takfirul khas da takfirul mu'ayyan da dawabitul takfir duk waɗanga abubuwa yanzu suna buƙatar a fiddo su ga hili saboda masu da'awar jihadi su ta kisan bayan Allah ba tare da hujja ko dalili ba Allah kai mun tsari wa min ha yana daga ciki annahu qala fil baqara Allah ya ce a cikin baqara fi ahalul kitabi game da ahalul kitabi ma'abuta littafi kenan thumma tawallaitum sai kuka juya kuka bada baya illa qalilan minkum sai yan kadan daga cikin ku fa ajmalal qalil sai ya kawo kadan a dunkule wa fassalahu huna sai ya bayyana shi ya fayyace bayani huna nan yana nufin anan a cikin ali imran kenan bi qawlihi laysu sawa'a min ahalul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjuduna ko ba haka ba yawwa da sauran ayoyi kenan ba duk ɗaya suke ba ahlul kitabi don kaji an yi ta kawo ahlul kitabi sun yi kaza sun yi kaza a'a ba dukan su ake nufi ba ina fata an fahimce ni ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba bai ce dukkan su ba wata jama'a daga cikin su don cikin su akwai mu'minai shi yasa magana ya ana ta a rinka hankalta ma adalci mun gane ko to wa minha yana daga ciki annahu qala fil baqara Allah yace a cikin baqara qul atuhajjuna na fillah yanzu kuna muna jayayya game da sha'anin ubangiji wa huwa rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu shine ubangijin ku wala na a'maluna ayyukan mu namu ne wala kuma a'malukum ku kuma ayyukan ku naku ne wa nahnu lahu mukhlisuna mu kuma ga Allah kadai muka tsarkake addinin mu kaga nan ta'aridi na su bu tsarkake addinin su ga Allah ba domin su yahuda sun ce uzairu dan Allah ne kuma kiristoci sun ce yesu almasihu dan Allah ne kina kaga addinin su ba tsarkakakke bane fadalla biha ala tafdili hadhihi al-umma to wannan ya nuna kenan cewa wannan al'umma an fifita ta alal yahudi akan yahudawa ta'ridan a fakaice la tasrihan gashi ma ya kawo shi ba a bayyane ba qarara wa kadhalika qawluhu kuma haka ne da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kama haka ne muka sanya ku al'umma wasatan fiyayya al'umma ba na tsakiya ba don mu ne karshe da gare mu na za a tada kiyama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tafdili hadhihi al-umma wannan yana nuna fifikon wannan al'umma ko an fifita ta ala sa'iril umami akan sauran al'ummomi bi lafdin fihi yasi fihi yasiru ibham wato da lafuzza ne amma waɗanda akwai wani nau'i na ibhami wato an kawo abu a dunkule kenan wa'ata sai Allah ya zo da fi hadhihi a cikin wannan sura bi sarihil bayani da bayani karara wanda an ka kurutas in ji malaman zauri faƙala ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar daga cikin mutane fa qawluhu kuntum asrahu fi qidami zalika shi ya fi fitowa fili asrahu kenan ya bayyana qarara fi qidami zalika cewa abin ya gabata min ja'alnakum daga sanya ku mun sanya ku domin ja'alna tana nufin kamar an yi an sanya amma shi wancan an dauka can dama haka ne abin yake thumma zada wajhal khairiyya sannan Allah ya ƙara bayyana huskar ta ina ne kuka samu fifiko bi qaulihi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kamar ta'lili na ma dan saboda kuna umurni da abu mai kyau kuna hani da abu wanda yake mummuna shi yasa kun kai kowa su kuma bani Isra'ila an ka kine musu saboda ba sa yin wannan lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun ko ba haka ba kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ومنها ياذو أنه قال في البقرة الله ياتي أتكن بقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ككو تدوكي وينكو أتكنكانكو بالباطل تحني الظالم تي دكريا تحرام كينا دو تحركة تبنى تاشقو تيكي وتدلو بها إلى الحكام سيكو كي ونن دوكيا وجمع سهكم تي أنغاني كو نبي أمتاني sai ga mutum yana kokarin ya san manya don saboda in yayi zalunci su kare shi ya manta da shi da manyan durrar da Allah wayoyin su ma sai musu dadi ko ba haka ba wa basatal wa'ida sai Allah ya sake yalwata bayani kan narko kyacewa ta azaba alƙawalin azaba shine alwa'id huna anan bi qawlihi innal ladhina yashtaruna lalle waɗanda suke musanya bi ahdillahi da alƙawalin Allah wa aymanihim da kuma rantsoyin su samanan qalila dan abin duniya dan kadan an gane ko ko da duk duniya an ka baka kadan ne saboda azaba Allah yawa ne da ita أولئك لا خلاق لهم في الآخرة باس دربونا تشع القيامة الله كم نسأل الآية يتشتو وصدره سيفار شيني صدره دقا كرجيني الصدر فأنت صدر أن فار رند كرجي أكي فاروا وصدره سي الله فار دشي بقوله و وإن من أهل ومن أهل الكتاب ننسون قارئ إن بابتا أنغاني كو منا غاني وا وقع إن شكم طبعا أني أنكي كسكولي أصلين شو ومن أهل الكتاب shi wa in min ahli kitabi illa la yu'minan bihi qabla mautihi cikin nisa'i yake sai a shahe wagga in wa min ahli kitabi kenan an fara da daga cikin ahli kitabi man in ta'amanu bi qintari akwai wanda in ka amince mishi da qintari dukiya mai yawa kenan yu'addihi ilayka yana mayar maka da ita wa minhum daga cikin su man in ta'amanu bi dinarin akwai wanda in ka amince mishi da dinari la yu'addihi ilayka ba zai maido maka shi ba da zai mayar maka da shi ba illa ma dumta alaihi qa'iman sai in ka tsayo akan shi ba ana nufin tsayuwa ba ka zo ka yi tsaye eh a ma'ana sai in ka tashi tsaye ta fuskar ka lazimce shi tilas ya ga ko ta hanyar shari'a ko ya abin nan kiri da muzu dai dole sai ya baka shi zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil saboda yahuda sun ce mu ba mu da wani laifi idan muka ci dukiyar wanda ba ba yahudi ba aqida ce ta yahudawa sai ga mutum wato misali su duk wanda suka ci duke shi wato riba tsakanin bai hudi da bai hudi haramun ce amma in tsakanin bai hudi da wanda ba bai hudi wani ba haramun ba ce addinin kabilanci kenan eh wannan hayaniya ce ba addini bane son rai ne to mun yi kusa mu kai inda ya karkare zamu dan sauran ba zamu abin nan ba yace to fa hadhihi iddatu mawadi wurare waɗannan wurare ne daban-daban waqa'at fil baqara sun zo a cikin bakar mujmalatan a dunkule wa fi ali imrana a cikin ali imrana wato tafsiruha an rarrabe su an yi bayani daki daki dalla dalla kwatta kwatta to sai zo alwajhu thani fuska ta biyu yanzu nan ba dan can bayani da zo a dunkule da fayyace ana ji na anna baina hadhihi sura tsakanin su wagga sura suratu ali imrana kenan wa suratul baqara da suratul baqara ittihadan akwai ta inda sun ka haɗi wajen bayani wa talahuman da shiga cikin juna shi ne talahum daga allahamu na malam bello to nama cikin juna hikitu an kace talahuman sun shiga juna muta'akkidan wanda yake karfafaffe wanda an karfafa shi lima taqaddama game da abin da saboda abin da ya gabata wato ka'idar da ya faɗa can farko min annal baqara cewa ita man suratul baqara bi manzilati izalati shubhati tana matsayin gusar da shubha a kore shubha wale haza saboda wannan ne takarrara huna yan maimaito a nan an gane ko a cikin surtu ali imran yake nufi ma ya ta'allaqu bil maqsudi abin da yake da alaka da manufa alladhi huwa bayanu haqiqatil kitab a bayyana haqiqanin littafi min inzalil kitab daga saukar littafi menene haqiqanin dalilin da yasa an ka saukar littafin wa tasdiquhu lil kutubi qablahu kuma aka bayyana ya gaskata littafan da suka gabace shi wal huda ila siratil mustaqim da shari'a zuwa ga littafi wanda yake hanya madaidaiciya wa takarrarat ina fata an fahimci to waɗanda da an kai faɗa an faɗi su ne nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan lin-nasi wa anzala al-furqan yace to wa takarrarat huna ayatu qulu amanna billahi wa unzila kaga aya ta qulu amanna billahi ta maimaitu bi kamaliha gaba ɗaya dinta walidhalika aidan dhukira fi hadhihi ma huwa talin lima dhukira fi tilka sai an ka hudu abinda zai zo bayan waccan an gane ko talin nan ba mai karatu ba ana nufin wanda zai zo baya aw lazimun fi tilka ko ya lazimce shi aw lazimun lahu ko ya lazimce shi an gane ko ma'ana qulu amanna billahi in ka diba cikin bakar qul amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima can kuma wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa ita ko ali imran wato qul ni ba qulu ba an gane ko sannan amanna billahi wa ma unzila alaina li ali imrana wa ma unzila ila ibrahim ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna ba ce wa ma utiya nabiyuna ba saboda can mata daga ita gabata ban sani ko mun fahimta ba to karin bayani yace fa zakara hunaka a cikin bakara ya ambata khalqan nasi ambaton halittar mutane ko ba haka ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wa zakara huna taswirahum fil arham sai kwadi kuma yadda ake suranta su a cikin mahaifa muna ganewa kenan halitta a dunkule ne kuma bayanin yadda aka suranta ku a cikin mahaifa ai an ƙara bayani akwai akwai fayyacewa a ciki ko ba haka nan bane yace to yace wa zakara hunaka ya ambata a can bakar kenan mabda a khalqi adam yadda an fara farkon halitta annabi adam wa zakara huna mabda a khalqi auladihi nan kuma sai hudi yadda aka fara halitta ƴaƴan shi huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha tunda nan ba annabi adam ake zance ba tunda shi ba a halicce shi ba cikin mahaifa wa altafu min zalika yace abu mafi in an ce lutfu kamar asalin al-lutfu shine tabshi ko kuma al-lutfu shine abinda wato ya yi zurhi cikin ilimi ko kuma altafu ma'ana wata fa'ida mai daɗi wadda ta fi fito wato wadda ta yi nisa kwarai da gaske ba kuwa ki gano ta ba sai masani annahu iftataha al-baqarata bi qissati adam an bude bakara da qissa annabi adam haythu khalaqahu min ghairi abin wala ummi an halicce shi bai da mahaifi bai da mahaifiya wa zakara fi hadhihi sai ya ambata a cikin wannan suratu ali imran yake nufi anan kenan nadhirahu tamkashifil khalqi a wajen halitta min ghairi abin wanda bai da mahaifi wa huwa isa alayhi salam shine annabi isa alayhi salam walidhalika daraba lahu al-mathal mathala bi adam sai shi yasa Allah buga misalin shi da annabi adam inda mathala isa inda Allah ka mathali adam wa ikhtassat al-baqara bi adam baqara ta keɓanta da zancen halitta annabi adam li'annaha awwalu sura domin ita ce sura ta farko yana nufin da ta zo da bayanin halitta tunda fatiha ita ce farko nan ba yana nufin farko ba gaba daya farkon wadda ta fara bayanin halitta halitta dan adam wa adamu awwalu fil wujudi shi ko annabi adamu shine farkon halitta tunda wujudu samu kenan wa sabiqin kuma shine ya gabata wali annaha al aslu domin ita bakara ita ce asali an gane ko domin ita suke zuwa da bayanai farko wa hadhihi kal far'i ita ko ali imran kamar reshe ce wattatimmati laha kamar tana cika bayanin ta ne fa mukhtassatun bil i'rabi wal bayani an gane ko kenan sai ta keɓanta bil i'rabi al i'rab nan ana nufin wato fayyace bayani a araba amma fi domirihi ya yi bayanin abin da ke cikin zuciyarsa ba wancan li'irabi ba nan ilimin nahawu ya ce to wali annaha khitabun lil yahudi sannan kuma ita bakara bayani ne wanda an ka fuskanta zuwa ga yahudawa ko tattaunawa da su alladina qalu fi maryam ma qalu wanda sun ka faɗi abin da sun ka faɗa a cikin maryam ma'ana cewa ta yi zina wala iyadu billah kenan annabi isa dan zina ne wala iyadu billah sai dai mu ce ba Allah bane annabin Allah ne manzon Allah ne wa ankaru wujuda waladin bila abin sun kai musun a samu ɗa ba tare ta hanyar mahaifi ba fafutihu bi qissati adama sai an ka bude musu da qissa annabi adam su yahudawa kenan li tathbuta fi azhanihim dan ya tabbata a cikin zukan zuka kwakwalen su an gane ko kenan fala ta ati qissatu isa qissa annabi isa ba za ta zo ba illa wa qad dukira indahum ma yushbihuha min jinsiha an ambace abin da yake kama da ita na jinsinta kenan sai ta zama to qissa annabi isa raddi ne ga yahudawa da kuma nasara kissa annabi adamu kuma raddi ne ga yahudawa da kuma kiristoci amma kissa annabi adamu raddi ne ga yahudawa farko sai kiristoci su biyu baya kissa annabi isa kuma raddi ne ga kiristoci farko kissa annabi adamu ta biyu baya ban sani ko mun fahimta ba wali anna qissata isa qisat ala qissati adam saboda kuma kissa annabi isa an yi kiyasin ta ne akan kissa annabi adam fi qawlihi kama sali adam kaga kiyasi ne tun tashbihi yana da alaka da kiyasi tashbihi cikin ilimin balaga kiyasi kuma cikin ilimin usulul fiqh da kuma ilimin usulul tafsir wal maqisu alaihi shi ko abinda an kai kiyasi akan shi la budda ba makawa wa an yakuna ma'luman ya zamanto sananni kenan sai an ka fara da wanda za a fara kiyasi akan shi asali kenan litatimmal hujjatu bil qiyasi domin hujja ta cika a cikin kiyasi fakanat qissatu adam qissa annabi adam sai ta kasance wa suratul latihiya da sura da take a cikin ta fiha allati hiya fiha wadda take cikin ta jadiratun bit taqaddum ita gabata gabata domin za a kiyasi shi an kawo asl sannan a kawo far sannan a kawo illa ko wajhu shabahi sannan a kawo al hukm arkanul qiyas guda hudu yace to wa min wujuhi talazumi surataini huskokin da surorin guda biyu sun ka zamanto sun lazimci juna sun haɗe da juna annahu qala fil baqarati Allah ya faɗa a cikin baqara fi sifatin nari a cikin sifar wuta wa iddat lil kafirina ko ba ka bane ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa iddat lil kafirina yace wa lam yaqul fil jannati amma bai faɗa ba game da aljanna wa iddat lil muttaqina ko ba haka nan bane yace ma aftitahiha bi dhikril muttaqina tare ko cewa ta fara da ambaton muttaqina hudal lil muttaqina wal kafirin da kafirai ma an tare don yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim ba yana nufin an kawo kalmar kafirina ba a an ambaci kafirai ake nufi wa qala dhalika fi akhir ali imran Allah ya faɗi wannan a cikin ƙarshen ali imran fi qawlihi jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina nan ba yana nufin ƙarshe ba a'a yanki na ƙarshe muna gada abin nuhi in an ce karshe ba aya ta karshe ba yanki na karshe tunda uiddatul muttaqina an wuce aya 100 to ita ko bakar ali imran 200 ne gare ta dan a gane bayanin malamai faka anna surataini bi manzilati suratin wahida ka ce dai waɗannan surorin kamar sura guda ce wa bidhalika yu'rafu da haka ne za a gane anna taqdima ali imran ala nisa'i gabatar da ali imran akan nisa'i a cikin qur'ani ba ta fuskar sabka ba kenan dan mu gane an sabu shi ya fi dacewa min takdimin nisa'i alaiha daga gabatar da sutun nisa'i akan ta wa amrun akhar yace akwai wani abu istaqra'atuhu wanda duk bididdigin sa wa huwa annahu shine cewa idza waradat suratani idan sura biyu suka zo bainahuma talazumun akwai talazumi shiga cikin juna tsakankanin su wattihadun da hadewa fa innal suratal lati fa inna suratal thaniya sura ta biyu kenan wanda za ta zo baya takunu khatimatuha ta zai kasance munasibatan zai dace li fatihatil ula da farkon ta farko liddilalati ala al-ittihad dan aluna ma kamar sun haɗe adda juna muna ganewa yawwa ƙarshen waccan sura an gane ko eh ƙarshen sura ta biyu zai dace da farkon ta farko وفي السورة المستقلة أما بعدها ita ko sura wadda ta zo baya almustaqilla wadda atta daban amma ba da daga abin da ya zo bayanta ya kunu akhir sura ƙarshen sura zai kasance nafsuha kanta munasibul li awwaliha ya dace da farkonta kenan yanzu misali in ya zamanto ƙarshen waccan sura ya dace da farkon sura da take gaba to ita kanta sura farkonta wadda ta zo ba yake na ita almustaqilla yake nufi kuma zai dace da ta sai zaman to farkon sura ta farko da ta ya dace da juna kuma farkon sura ƙarshen sura ta biyu ya dace da farkon sura wadda ta fara ta farko kenan kuma sai ya zama to shi sa a samu dacewa tsakanin ita ma farkonta da ta ita ma ta biyu ɗin nan mun gane ko yace to wa akhiru ali imrana abinda yazo karshen ali imrana munasibun li awwalil baqara ya dace da farkon baqara fa innaha iftatahat bi dhikril muttaqina ta fara da ambaton masu tsoron Allah wa annahumul muflihuna sune za su rabauta wa khatamat alu imrana ko wa khutimat alu imrana an in an ce khatamat ta kari in an ce khutimat an karkare ta bi qaulihi da fadar Allah wattaqullaha la'allakum tuflihuna ku ji tsoron Allah saboda ku rabauta وافتتحت البقرة بقرة تابودي بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تزنشن إيماني كينكو يتي وختمت آل إمران آل إمران تاكر قريب بقوله وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم كما كان بني يتي فلله الحمد على ما ألهم غوديا تاتبتا الله akan abin da ya min ilhami ya cusa mai cikin raina na ilimi kaga dai ya mai da abin zuwa ga Allah don haka duk yadda ka gano wata mas'ala duk yadda ka gane wani abu na ilimi ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kar shedan ya saka jiji da kai kana ganin kai ka isa ko ka tumbatsa domin fa ilimin ba naka bane duk wanda an ka halitta an halicce shi ne a matsayin mu jahili kartu memoir vid ana ramma vid shi ne ake cewa mt da english والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا النكرة في سياق النفي تفيد العموم كم يكسني با to sai Allah sanar da kai maimakon ka gode ma Allah kuma kaga ka karantar da al'umma ka yada ilimi kuma ka da'awa kuma ka yi hakuri sai kuma ka rano mutane ai mutane jahilai ne ba su yi karatu ba kenan ka manta da wanda ya baka ilimi kamar yadda karu ne yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi kamar yadda fir'auna Allah bashi mulki yace babu Allah shine Allah subhanallah dan adam akwai abin nan Allah ya kyauta wa qad warada yace kuma ya zo annahu lamma nazalat lokacin da aya ta sabka man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah ramce ramce mai kyau cikin bakara ko fa yudaifahu lahu ad'afan kathira qala al yahud yahuda sun kace ya muhammad ya kai muhammad yace sun kace ifta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iftaqara rabbuka ubangijinka ya talauta fasa'al alqarda sai ya tambayi bashi ibadahu ya tambayi bayan shi bashi an gane ko fa nazala qawluhu sai Allah aya al aya tasabka laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya an gane ko Allah ya ji inda sun kace Allah talaka ne su ne mawadata gigita kenan da ka tobara mm sunan wani fadi a wace falidhalika aidan min talazumi suratayn wannan yana nuna surorin biyu sun lazimci sura a nan da ya ce warada lamma na zanat cikin asbabun nuzul kana da bukatar ka samu littafin da suke tace maka sababin nuzul da yadda ake mu'amala da shi sai ka samu al-isti'ab fi bayanil asbab mujalladi uku ne a taba'a wadda take hannuna wadda nake da ita kenan da kuma littafin al-muharrar fi asbabi nuzulil qur'an shi kuma mujalladi biyu ne dan kakkaje sababin nuzul ka zo ka hada mishi kai tsaye eh saudiya dai dukkan su saudiya ne aka buga su ba a same su ba sababbin bugawa ne kasan littafi idan bai shahara ba kuma ya zamanto littafi ne babban littafi sai manya-manyan ɗaliban ilimi da manya-manyan malamai suke amfani da shi to sai ya yi wahala tunda ba kowa san amfanin shi ba an gane ko yanzu kaga a maktaba a ce babu irin wanga littafi akwai matsala a saudiya ne da yake littafin asalin shi na saudiya da yake asalin littafin saudiya aka buga shi misra ba dole bane sai in sun same shi su buga shi ko sai an ba su izini so da da waɗannan abubuwa ne suna da yawa a ramba sai hakuri wa waqa'a ya zo fil baqarati a cikin baqara hikayatan ba da labari an ibrahim daga ibrahim ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum ya roki Allah ya ce Allah ka turo manzo minhum daga cikin su ya tulu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka suratul baqara aya ta 129 an gane ko babban abin da za ka yi ma ƴaƴanka roƙo shine imani da tauhidi da bin Allah duk abin da ya saura mai sauki na in dai akwai imani akwai tauhidi akwai bin Allah akwai bin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk alkhairin duniya da lahira sun samu in ka yi ƙoƙari ɗiyanka sun ka gane Allah sun ka fahimci addini kuma suka bi Allah magana ta ƙari saudiya sahara ce muna ganewa ba arziki a wancan lokaci amma yanzu Allah ya ɓaɓɓugo petrol petrol ga shi nan suna da cikin kasashe masu arziki kuma sallah suka yi kuma ba su ingilishi kuma ba su faransi kuma ana ce musu ƙauyawa don galibi saudiya tun da cikin sahara suke ana ce musu ƙauyawa amma ƙauyawa nan ga sunan suna da arzikin da dan birni bai da shi ba amirke bai da shi arziki na allah ne muna ganewa ko to almuhimmu dai annabi ibrahim ya roƙi allah da haka wannan addu'a ce mutum kamata walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba kada bin da annaba suke roƙo kullun su ba wai duniya ta dame su saboda duniya in ma an baku ita in babu imani bala'i ɗaya za a yi a kashe juna a halaka galibi inda dama fitinar duniya take wuri uku na wurin kuɗi wurin neman matsayi wurin neman mace fitinar duniya da nan ta kare babu wani abin da ya saura duk wani kudin ma da aka bida don a samu mace na don a gina gidaje na mulkin kudin ma da aka bida don a nemi mulki na da su mulkin kuma yan an samu sannan aka yi a tara mata a tara kudi duk rigimar duniyar da nan na ta kari mallam bello duk ina na ra'a da musulmin da kahirin duk inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth والله عنده ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب to almuhimmu dai wana zala sai ya sabka fi hadhihi a cikin wannan kinan rufin ali imrana laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati kaga sai nuna an turo annabi wa zalika aidan min talazumi suratayn wannan yana nuna surorin guda biyu sun samu talazumi sun hadu da juna to wannan shi dai ne karshen bayani da Imam Suyuti ya kawo game da suratul alaƙa tsakanin suratul bakara da kuma suratul ali imran insha Allah ta'ala sai darasi na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko insha Allah za mu zo mu dora akan inda wato muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته